الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah mulkin sarki ya kawo mana rana ta Juma'a hudu ga watan Al-Muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da takwas a kalandar miladiya kuma sha tara ga watan shida dubu biyu da ashirin da shida kamar yadda muka saba a ranakun juma'a irin wannan muna karatu a cikin wannan littafin mai suna duniya gildin za'il duniya inuwa ce mai kushewa za ka zo da fara ka wuce kamar kiftawa da bismillah ko kuma kamar walƙiya wallafar ɗaya daga cikin matasan malamai a ƙasar saudiya abdulmalik muhammad ibn abdulrahman al-qasim hafizahullah ta'ala wannan kuma shine darasin mu na takwas a jerin giyar darussan littafin sai shafi na goma sha hudu malam na ci gaba da koro mana maganganun magabata da za su ƙara an karar da mu da buɗe idanuwanmu ko fassara mana nasoshi na ayoyin alkurani da hadisai game da ita wannan duniyar da muke rayuwa a ciki da muka taso a ciki muka girma a ciki kuma da zamu bata to su yana kawo mana maganganun malamai mun kwana karshe-karshen maganar da sayyiduna ali ibn abi talib ya faɗa man jama'a fihi sittu khisalin lam yada lil jannati matlaba to za mu tashi can inda yake kawo al khuruju anfasun tatawakkafu yace bismillahir rahmanir rahim yana magana game da barin duniya karkashin maganar al-qudayru dan iyad da yake cewa ad-dukhulu fid dunya hayyinun walakin al-khuruj minha shadid shigowa duniya abu ne mai sauki saboda ka shigo ba ka san ma ka shigo ba kuma ka shigo babu gasa mana lokacin shigowa duniya ba gasa kamar yadda ina gabul atahiya ne ko cikin waƙoƙin shi na hikima yake cewa wallahi duk mun shigo duniyan nan duk mu dukan mu irin mu daya yace tsifulul muluki wa tsifulul hajiya ƴaƴan yadda bai sarki mai martaba da ƴaƴan dogari duka haihuwa iri da ya kai musu ƴan jirajirai suna ta kwanyar kwanyar da sarkin da shi dogarin duk haka ne da yawan wani zaren cibiya su duka haka ne sai ce kuma radda muka tashi mutuwa ma haka za yi shi wannan ba za a kai shi da mukamin ba wannan ba za a kai shi da rashin mukamin ba wannan dai ɗan yadin likafanin duk girman mutum yadin sha biyar ya ishe shi da wannan kabarin guda ɗaya ba ma a kiran ma ‘yan networking ma tito shi yalla mai kun san ko da yaushe aiki ne yana da buƙatar intanet in ma da zai za ku samu intanet zai ce a lahirar so kuke ku tona man asiri zai ce bai so to haka za shi ma wannan za a je a rufe shi sai ce shigowa duniya abu ne mai sauki inda rigima take walakin na lahuru da min ha shari fita daga duniya ne mai tsanani to karkashin wannan ne sai ya ce alhuruju an fasun ta tawakkaf fita daga duniya numfashi ne ke zuwa da ɗaukewa mana kamar da shasheka da nishi da toshewar numfashi ko tsayawar shi da haka ake fita duniya a daddafe wala habatu na asiba a lokuta da yanayi mai tsananin wahala yawmu na asib rana mai cike da masifu da kunci to lahabatu na asiba lokuta kiftawar ido masu wahalar gaske a rayuwar dan adam yace eh tuntaza fiha ruhun tizaa a wannan yanayin ne za a fiske rai iya fiska rai sai rai shi kawai za a zo a fiska haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da wannan kalma ta intiza cikin hadisan albara'u ibn azib da al-imam tirmidhi su abu da da sauran suka fitar yace idan malaiku mutuwa suka zo daukar ran kafiri za su fiskiran da ya fiska har ma manzo sallallahu alaihi wasallama ya ba da misali yadda za mu gane ya ce in kana so ka gane wahalar fiskaran kafiri kamar ka sami wata dabba da gashinta ya dunkule saboda rashin kulawa kuma aka jika gashin da ruwa sannan aka nemo irin karfe haka kamar na soya balan na soya waye tsire ko balan aka rika cusawa ana so a tace wa mutum kai take to raɗaɗin da wancan mutumin zai ji duk cikin shi zai karba ko ita dabbar duk cikinta zai karbi sako cewa akwai masifa to haka za ka karbi ran kafiri duk inda yake saboda kafiri ran kafiri na jin saukar mala'ikun mutuwa mala'ikun mutuwa zai watse a jiki bai san ya ƙara wa mai shi fitina ba to ya ce tun ta zaƙo fi harruhun tiza'a ranakun barin duniya a ranar ne ake fisko rai iya fiskowa kaga wannan kalmar ita Allah ya amfani da ita wajen kwace mulki daga hannun mai mulki walillahumma malikal mulki tutil mulka tuti al mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha mulki sai dai a kwata mai mulki ya damƙi mulki to sai dai a zuwa hankali shi yasa musulunci ya bayar da wasu matakai tun farko a san wa za a nada tun farko a kiyaye idan aka yi sakaci ya faɗa hannun wani kuma ya dafi madafun iko kuma dole sai dai ku lallaba ba ku da zaɓi kaga ka nabi ce wa in ta'ammara alaikum abdun habashi ya fara kalmar ta'ammara wanda ya zama shugabanku ba don kuna so ba. To kenan idan ya zama shugabanku ko da bai cancanta ba, ba yadda kuka iya, ka san wasa a dole, sai dai ta addu'a da sauransu. Shi yasa tun farko sai a duba to waye na gari. Duk da wani malami yana cewa wato idan an zo naɗa shugaba, gane nagari na da matuƙar wahala. sai dai a koma a yi ta bai wa Allah zaɓi har ya yi mana ilhamar wa za mu ba. Amma za ka iya ganin wanda ya fi kowa tsoron Allah a zahiri, shi zai fi kowa cuta. Saboda wasu abubuwa ne guda biyu annabi yake cewa tun da Allah ya yi duniya, mutane ‘yan kaɗan ya ba waɗannan wannan ni'ima. Wasu abubuwa ne ni'imomi ne guda biyu. In ka ɗauki ɗaya an ba biliyoyin mutane a duniya in ka ɗauki ɗayar ma an ba biliyoyin mutane amma wanda aka haɗa mashi ɗayar da ɗayar to gaskiya annabi yake cewa tun da aka yi duniya yan tsararru aka ba to mu sani ba a najeriya ma kuwa murgo ɗaya to abubuwan su ne ƙarfin iko kuma ya haɗu da adalci kowan fasar ba su kai ba a duniya galiban wanda ya waiga yana ya ga yana da ƙarfin iko galiban azzalimi ne saboda ƙarfin ikon zai sa shi ya zalunci ba yadda ba yadda aka iya da shi to wayannan ababe guda biyu a ce yau an haɗa ma wani bawa su to wanda ya samu wannan ni'imar a duniya ba su da yawa a ce ga ƙarfin iko sai yadda ka ga dama wai kuma a haka kana adalci kai ɗaya cikin dubu kenan sa'a kai galiban za ka ga ko dai ka ga tsabar adalci ba mukami wannan baka da shaida a kan shi sai da aka naɗa shi za ka gano ko kuma ka gan shi ƙarfin iko har ƙarfin iko kamar ya ce a tausaya amma shi ne zai ce a zalunta saboda sarki zalimu ne to haduwar na da wahala shi yasa gano wanda zai adalci sai dai an hada da addu'a zaka iya tsinto shi a masallaci ko a filin sauka ya sauke kudin ka ya gudu da su zaka iya tsinto shi a can ka tsinto shi a can kuma ya maka abin arziki da haka mulki shi ma fiskar shi ake yi inda ya shiga hannun mutum sai Allah ya lallaba mala yake cewa wa hatta in kana al-khuruju sahala to in ma fitar ran ya zama da sauki mana in ma fita daga duniya ya zama abu mai sauki fa inna al-jarya wara ad-dunya wallahasa wara al-maddati to gudu a bayan duniya wallahasi ko wallahasa wa innal lahasa wara almadda da kuma lallaga a bayan tarkacen duniya to wannan yajlubu tashattutaz zihna yana jawo daidaicewar tunani ko kwakwalwa wa kasratil umumi wannan tashattutaz zihin ya amfani da kalmar azzihin kamar a wurin da zai amfani da kalmar alkalbu ya kamata ya ce tashattutu lakalbi ne don zuciya take ɗauke da bayanai ita ke ɗauke da tsare-tsare amma galiban za a ga masu bincike sai ce a zihin brain kwakwalwa alhali kwakwalwa ba ta wuce displayin ba sai abin da zuciya ta ba ta sai ta haska sai ta nuna sai ta fito sai ta daga amma ba da gare ta yake ba to wallahi da kuma gudu abin nan yadda rubuta shattutar da waɗannan abubuwan suna jawo daidaicewar kwakwalwa ko zuciya wa kasratil umumi kuma suna sabbaba ko suna jawo yawaitar damuwa wa tsirabin nafsi da rashin kwanciyar hankali kenan ka kaddara ma sadda mutum yake raye ya ji Allah ya kamanta kaga wannan ana kyauta mai zaton fitar shi daga duniya zai zo mashi da sauki sai yake cewa to amma ba nan gizo ke sakar ba duk wanda ya rike Allah ya nuna gaskiya yake so a yi to shi kuma ya buɗe wata kofa ta rashin kwanciyar hankali a wannan duniyar da zalunci ya mallaka saboda duk inda ka waiga zalunci laka hango da wanda kake tsammanin zai hana zalunci a shine kwamandan zalunci in ka hango sai kaga ya kamata ga mutane nan da suka san ya kamata a wurin amma gaba ɗaya ba mai goyon bayan ta ka hango gaskiya a garin musulmi amma kwanan ta uku ba da ci abinci ba kowa ya ƙi saukarta sai munafunci sai yaudara sai goyon bayan ƙarya wannan abin kullum kana da imani shine sai ya daidaita maka tunani kenan ranar rasuwa za ka bar duniya masha Allah ba damuwa amma kafin ranar sai an buga kwakwalwarka sai an buga zuciyarka sai jininka ya hau saboda an kaucewa abin da ya kamata ko kuma abin da yake nufi fa innal jarya wara ad-dunya idan ma fita daga duniyar mukaddara kowane musulmi zai rasuwa mai sauki idan ma haka ne to ai gudu a bayan duniyar da muke nema wallata wara almada da lallaga a bayan tarkacen duniya ya dulubu ta shattu ta zihin shi kan shi ya isa ya daidaita maka tunani wa kasaratal umumi ya isa ya jawo maka yawaitar bakin ciki wadda raban nafsi da rashin kwanciyar hankali to ga wasu baituka nan ya kawo da zai gasgata waccan magana da ya faɗa yace arad duniya liman hiya fi yadayhi umuman كلما كثرت لديه تهين المكرمين تهين المكرمين لها بسفر وتكرم كل من هانت عليه إذا إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت محتاج إليه بيتك أكو cike da hikima ya ce aron duniya ya ce ka ganni nan ni ina ganin wannan duniyar liman iya fila ya daiki ga wanda duniyar ke hannun shi wani fikihu ne zai bare ce ni na yi wani nazari na fahimci wanda Allah ya damka duniya a hannunsu sai yadda suka yanka za a ci sai yadda suka dama za a sha to umuma ni ina kallon ina hararo mutumin nan kullum a bakin ciki yake kullum a damuwa yake kullama kasuran ladai duk sadda duniyar ta yawaita ko kuma duk sadda makin cikin shi ya karu ka rasa sadda zai huta shi yasa za ka ga in kana karanta za ka gaskata wannan abu kamar a ina ko a japan ne ko cikin kasashen turai din nan ne masu kudin duniya ke ke ke ke zuwa wurin kuma ka duba abin da ya faru da file file da aka saki na Spain ko na kwanan nan wanda Trump ya zo ya saki wanda shi ma akwai siyasar da kasa ya saki duk da sunan shi fayil ne sama da miliyan talatin ne suka ce ko nawa amma aka zo aka rairaye aka rairaye aka saki yan miliyoyi sai da aka yi watanni ana aiki duk inda zai taba shafaffu da mai sai da aka cire wurin shi kuma Trump ya goyi bayan a saki ne saboda wata wani alkawari da yake da shi tun lokacin campaign siyasa ce ta duniya duk da abin ya shafe shi amma bai shafe shi inda zai mace illa ba kaga tsibiri ne ake da su wanda shi ana da wasu tsibiran ana zuwa ana zane da yan mata wasu yan yi zane da ita yar karamar yarinya shekara sha hudu a yanka ta ya karfe sun ta a sha a ba dodo na shi sai sun yi haka suke samun kwanciyar hankali to yanzu akwai na ƙananan mawadata ma da aka yi su kuma yadda suke yi ‘yan mata ne ke haduwa mace za ta iya samun miliyan ashirin talatin hamsin a rana ɗaya in ta yadda a yi wannan abin da ita za ta zo ta buɗe bakinta wani mai kudin duniya ya zai mata kashi a ciki sai ya yi haka ne zai ɗan jin nasuwa ya ɗan ji ya ɗan huta saboda in ka kalla arar duniya liman hiya fi yadaihi umuman kullama kasura ladai tana ƙara yawa masifan na ƙara yawa daga nan tana ƙara yawa tana ƙara yawa tana sai ya sai ya yanka jinjiri ya sha jinin kwan dafa mashi sabuwar haihuwa bai kashin nan kaman kabil haka suke cewa fa saboda yau aka haife shi fa yau aka wurga shi a cikin ya kai farfesi to kashin shi ai ba ƙarfi sai ya ji shi murus murus murus ya cinye jinjiri da ya dan jin tsuwa ko kuma ya waiga ya waiga ce wannan satin mutum dubu biyu kawai aka kashe ba haka muka yi ba talatin za a kashe a ƙara kai hari to tana ƙara yawa to ga abin da za ta haifar maka umuman kullama ka tsoron ladai ya ce tuhinul mukramina laha bi sufuri ko bi sigari duka wayannan lafuzan guda biyu sun ya ce tuhinul mukramina ya ce wani nazari da na yi ga duniyan nan tana wulakanta masu girma yanzu ka zaɓi jam'iyyar gwamnati amma in ka shiga ka ce a yi gaskiya awa nawa za ka yi zai wuya kai awa saba'in da biyu kwana uku kenan sai ka ji shugabanka na gunduma sun kore ka to da kai kana cewa a yi gaskiya wa qimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan ka faɗa ma haka amma idan ba ku da jam'iyya ka shiga ka ce a yi gaskiya sai a baka sakataren jam'iyya saboda lallai kai jajirtacce ne a yi tsajarci a raka a jira a biya ko a tsira ido amma jam'iyyar gwamnati da zai ce wa kai ba to to in dai mutum karimi ne to duniyan nan a wulakanci irin nata to a kan shi take kare shi me take yi na wulakanta masu karimci lahabi sufure sai ta basu sufura da yadayi ba wani abu na zuwa gai za ta bari a hannun in ma ta baka na cefa ne to kuma za ta daga ka a manyan kasa ba ba za a rika kulle kofa da kai ba ba za ka shiga cikin kamal ba ba za ka shiga cikin kokas ba ba za ka shiga cikin waccan kungiya da waccan tafiya da waccan tafiya ba ba za ka zama cikin masu yanke farashi ba kun ga dama kai kuna zaune yanzu a ce ya za yi eh akwai taro fa da za mu yi biliyan kuɗi muke so ya za a haɗa ta ta a ɗan murta a ɗan murta farashin dala mana nawa ake siyarwa dubu ɗaya ɗari hudu ta ce a ƙara ashirin ashirin duk ashirin ɗin da ta hau a sama a tattara ma taron sai ka ji biliyan biyu biliyan ashirin ta tashi mutum ɗaya ko a ƙara farashin mai ko a ƙara farashin gas ko a ƙara farashin data ko katin kira da sauransu to in dai kana da karimci to sai ta ta wulakanta ka bi sufure hannunka ba komai ko kuma bi sigare da kaskanci haka za ta ta barin ka a kaskance duk inda ka wuce ko me ka mallaka in ba ka a da'irar waɗannan manyan ƙasa kai talaka ne ka je fa da ka gani kai ne mawadacin lardin masarautar amma haka fada za su rika cewa to sarki ya gaishe ka dan talakawa wata ma gagara ba kuma in ka dawo kuma a kira ka daga wurin a ce kai baka ga motar shi tayar ta sude ba dan talakawa ne zai sai mai kuma taya kuma dole ka amsa to shine wulakancin to shine yake cewa wa tukurimu kuma ita wannan duniyar tana girmama kullaman hanat alai duk wanda ta wulakanta ma'anar farko kenan ma'ana idan mutum bai da rabon lahira sai a sauƙaƙe mashi ita duniya sai ga shi kaɗai ne amma yana sarrafa abubuwa da yawa ko kuma wa tukrimu kulla man hanat alai ita duniya na girmama wanda ya ɗauke ta da sauƙi in ka ɗauke ta da sauƙi to har tsoron ka take ji amma ka ɗigo ta da faɗi to shi kenan ta gama raina ka za ta yi sai ingila ka yanzu nan sai ka wuce kowa sai ka yi kafa dubu ka za ta yi zo ka kasa an gama ya ce idan ka ganai ta an ce in fada abu sai ce ga shawara in ka wadatu da abu malam ka rabu da shi mana duk abin da baka da buƙatar shi da Allah ka rabu da shi kar ka mai da yi hankalin ka wurin wa khud ma anta muhtaju da ilai ka ɗauki ko ka riƙi abin da kake da buƙata wannan wannan baitin yayi kama da baitin da da aka ce a Khalid ibn Ahmad al-Farahidi ya rubuta wa al-Imam al-Asma'i Qurayb ibn Abdullah kenan an ce al-Imam al-Asma'i yana zuwa wajen Khalid ya girmi Khalid din sosai yana zuwa wajen Khalid koyan arusi tun da shi Allah ya kore mashi to sai Allah bai kore mashi shi Asma'i gwani ne maye ne na ƙarshe shi yasa wannan baitukan waƙar da ake jingina mashi ba da tabbata ba ƙarya ce zalla wata waƙa da ake ta sautu safirin bulbuli wannan waƙar kwata-kwata ba ta hau awon waƙar Allah da annabi ba kuma ma wani ɗan ƙaramin ɗalibin larabci ya fi ƙarfinta ballantana gangaren irin asmashi yasa aka ce ƙarya ce zalla ba asma iya faɗa ba za ka bai dukan ba na asma iya bane saboda ta ba ma karyewa ba rugu-rugu ta yi rugu-rugu ta yi ba waka ba ce to aka ce da ya je aka koya mai a ruji gobe ya dawo aka yi mai bita aka ga ce ya gudu ya dawo aka ƙara tsora mai ya gudu wata na sai ya dawo sai ya aika ya ce malam ya fito su a ruji daga gida sai malamin ya rubuto mashi wani baiti na Jurayd ibn Summa wani mawaki wani mutumin jahiliya wanda aka kashe shi ranar da aka yi yakin Hawazin yakin da aka yi na Hunayn kenan yakin Hunayn da kabilar Hawazin shekara ta takwas bayan hijira shi Khalil da ya sai dauko wancan baiti sai rubuto mashi idza lam tastafi shay'an fada'ahu sadarul baiti wajawizhu ila ma tasabihu sai rubuto mashi a takarda ce kafin hada kafin in fito mu yi aruni ka yanka mani wannan baitin to malam ba balarabe tun da ya karanta sai ce malam ya kore ni kenan mana yana cewa to wai kai asmani idan ba za ka gane arulin nan ba ka tafi ka koyi wanda za ka gane mana ce to malam na gode can ya fito zaure ba kowa ya cika rigar shi da iska ya gane karatun to an ce baiti ne na Durayd ibn Summa yana cewa idza lam tasafi shay'an fada'u duk abin da ba za ka iya baka bari duk abin da ba za ka iya baka bari wajawizhu ila ma tasafi ka tsallake shi ka je kai wanda zaka zaka iya akwai maganar da wani malami yake yawan faɗi yake ta ka kalla rayuwarka ka kallata wasu ka kallata kowa duk wani abu da kaga yana wahalar da wani mutum a rayuwa ba Allah ya dora mushi ba kai ka sa makanka za ka aurar da yarinya kayan ɗaki sun gagare ka sai kai bara wa ya dora maka kai ka sa makanka sai aka yi kai mata kayan ɗaki idan shi wanda yake son ta ba zai aure ta ba sai kai mashi kayan ɗaki ya janye Allah zai kawo da ba sai mashi kayan ɗaki ba yanzu kike na aka ɗauko amarya da kayanta wace mota kake aka ce dole mota ɗaya ce haɗari wace za ka zaɓa motar kaya ko motar amarya motar kaya to me amfanin kayan tun da magajin kai ma kanka kai ma ba su dame ka ba an ce da motar amarya ce haɗari da motar kaka ce ina motar kaya ce haɗari ya ce kusa da gada ba ya ce eh in ta kama a samu ruwan kashewa amma motar amarya ka ce haɗari to kenan amarya ka nema to sai a kai maka amarya to haka za ka wani ya zo ya ce ka wallahi madarar sai ko ta madara a NBC naga ana tallata tun nan garin ba sa siyarwa kai kuma yanzu ita kake nema kai ka dora wa kanka cikin ka da za a gwada shi Allah bai hoka je ka sha wannan madarar ba kana shan soya milk ita ce daidai kai katuwar gora ɗaya da sittin ka sha ka ƙara ina wata ƴar matsalaci ƴar haka ɗari bakwai ake sai da ita in ka haɗa biyu a kofi in ka sha har gari ya waye to dama mana ko kofin ruwa ka sha kafan ta ai har gari ya waye da kofin to dan dai ba sai ɗauke ka an gama shi na ɗauke ka shi an gama kuma da shi da ya sha mai tsarin da asuba duk ku haɗe a masallaci in ka fi shi ma zikiri ka fi shi kusa da Allah za ka ta abin da ba za ka iya ba ya ce idan saganai ta an shayin fada abu in ka wadatu da abu ka bashi wannan kuma yana da ma'anoni a kalla guda biyu idan abu ya fi ƙarfinka dan Allah kar ka matsawa kanka sai ka yi ma'anar farko kenan ma'ana ta biyu idan shekarunka sun wuce lokacin abu dan Allah kar ka yi akwai rumfar da ta wuce 'yan shekarunka kar ka ji akwai wasan da ya wuce da ‘yan shekarunka, so mai haɗa karki, mai da komawa baya, shi ma karkace, to shi ne, e zasta ganai ta an shaikin fada'u, wa kus ma an ta mota junerai, ka je ka riƙe wanda kake da bukata. Ka je ka riƙe wanda kake da bukata, akwai wanda kake da bukata, shi yasa aka baka wannan lokacin, shi yasa aka baka waɗannan awoyin. Malai sai akil habibi, ya ɗan uwana masoyi, kun min abna akhira ka zama daga ‘ya'yan lahira, wala ta kun min abna duniya, kada ka zama daga ‘ya'yan duniya, fa innal walada, domin shi ɗa, yadda bi umma yana bin uwa ne, wa duniya la tusawi nakla akadamika ilaiha. Ita kuma duniyan nan ba komai mace wajen ciratar ƙafafuwanka zuwa gare ta. mana lokacin da aka ce kowa ya bi uwar shi wanda suka zama ‘ya'yan duniya sun kama kafar wala lokacin da ka fara takawa kana tafiya wajen lahira da ta hango ka za ta taro ka ta ɗauka ɗanta ne amma ta ka tafi wajen duniya in ta hango ka kuya za ta yi ka wuce wurin ka yi ɗimuwa kenan ka wuce ta ba ta a gaba ko baka san da suke ba yace to ita duniya la tusawi nakla akadamika ilaiha ba abin da ya dame ta da ciro sawunka ko an karar da sawunka dan ka tafi zuwa gare ta fa kaifa ta'adu hal khalfaha yace to dan me zaka rika gudu a bayan ta me na gudu akan wanda ba kaunar ka yake ba me na gudu ga da zuwa ga wanda ba zai taimake ka ba yace sai ka wani baiti na waka ya ce un kudi ya dai ka mina duniya wa sake ne ha wal arzu kad akfarat wan nasu kad kuma haka ya rubuta ko wannan da kuskure akwai kalmar da ya share ne shi yasa baitin yake cika baitin da ya share shine kad matu matu din shine shine abin da ya share asalin baitin shine un kudi ya dai ka mina duniya ya dan uwa ka kakkada hannunka daga duniya wa sakiniha ka kakkaɗe hannunka daga 'yan duniya mutanen mutanen cikin duniya fal ardu qad aqfarat kasan nan fa ta riga ta kafe ba kasan nan da ka ganta fako ce wannan su kad matu mutanen nagarin kuma sun mutu ba za ka tsaya kai ta rike wanda ba rike shin ba zai kai ka za tudun mun tsira ba qalat imra'atu habib ibn muhammad matar Habib ɗan Muhammad ta ce, kana ya kulu shi habibu ibn muhammadin ya kasance yana cewa in mitu yauma idan na mutu yau fa arsili ila fulan yagsulli ya aika wajen wane ya zo ya yi mani wanka kullum sai ya faɗa mata haka wafali kaza wasna'i kaza ki aikata kaza kuma ki sana'anta kaza mana ki yi kaza ki yi kaza fa qila limra'ati mutane su ba san yana faɗar wannan magana kullum ba da suka ji ya ya yawaita kawo wannan magana ha sai suka tambaye mata da suka ji wannan magana sai suka tambaye matar shi ta ce a a a a ra'aita ru'ya wai yana wannan maganin a mafarki ne ya rubuta kaman ar'a ru'ya ina ga kaman ko a mafarki yake yi a ra'aiti ko a ra'aiti ru'ya qalat ta ce hadha qawluhu kull yawmi wannan magana kake faɗa ta a zahiri kullum kullum sai man wasiyar in ya mutu ga wanda zai man wanka in zai canza gobe da safe sai in ya canza wani shi yasa anan take faɗar sunan wanda yake faɗi ko da ba mutum da yi bane in na mutu ku kirawa ne ya man wanka ko ma ya faɗe shi ma faɗe shi sai ka ce mutumin ya tafiya gata sai ya canza inda ya tafiya ba za a jira sai ya dawo ba sai kuma ya ja dubo wani sai ya sa ta ce kullum sai ya yi ba mafarki ba ne waƙi'i ne wannan magana na na cikin sifatu safwa ya ce akhi ya kai dan uwana idan saganan nasu bid duniya idan mutane sun wadatu da duniya ma'ana abin da yake nufi da ya hanci istighna'un nasu bi duniya idan mutane sun rike duniya ba zai wanda ta ishe su ka san shi wani za ga yana tawai duniya ta mai riga da wando ai malam ya bu jarab ce maka tufafin jaraba ne duniya ina tambayi wanda suka santa kai ma ya kamata ka santa muguwa ce ba ta da gwani ba ta da dangata ba ta da masoyi saboda makircin duniya za ta iya biɗi-biɗi da masoyinta don ta daga maƙiyinta don ta wulakanta ta ƙarshe. Kai da take son sai ta taka ka, sai ta daga maƙiyinta ko maƙiyinka ko maƙiyin Allah. Can kuma ƙarshe sai ta sauke mashiloli. Sai ta sauke mashiloli. sai ga kamar a ta mamaki ko ta ɗaga shi don ta zubar mai da mutunci ko ta ɗaga shi don ta tozarta shi da sauransu ya ce to idan ta ganin nasu da duniya idan mutane suna ga duniya ta ishe su sun wadatu da ita to ta gane an ta billa kai ka wadatu da Allah ka wadatu da Allah ka rike Allah ka koma gare shi وإذا استعنت فاستعن بالله yace wa iza farihu duniya idan mutane suna farin ciki saboda samun duniya fafra anta billah kai kai farin ciki saboda samun Allah kodewa Allah da yake musulmi kamar yadda Salman al-Farisi ko yake faɗi wannan na alfahari da kabilar su wancan na alfahari da matsayinsu wancan na alfahari da gidansu waka to shi bari alfahari da addini shi bai da kamar shi amin ma da ni sharafan wa'in wa'izza wa kittu bi akhrusi aka wa qurayya dukuni ta ta kaulika ya ibadi wa ana arsalta ahmadani nabiyya idan kowa ya alfari da kaza alfari da kaza to kai ka alfari da addinin ka to idan wani ya farin ciki saboda duniyar da aka buɗa mashi ya samu fafra anta billah kai kai farin ciki saboda samun Allah da kai ka ji cewa in Allah ya hana ka abu kana hannu babban ni'ima ce ka ji cewa idan yayi umarni har karma kake babban ni'ima ce ka ji cewa baka da wanda zaka iya roƙo sai shi babban ni'ima ce ka ji cewa wanda zai iya yayi maka damuwa ko kawo maka alkhairi sai Allah babban ni'ima ce sai ya ce wa idza an sau bi ahbabihim faj'al an fa idza an sabu ne ko bi ahbabihim in sun jinginu da masoyansu faj'al a fa'iza ana su ne haka ya kamata ya zama fa'iza ana su bi ahbabihim idan mutane sun ɗebe kewa da masoyansu faja'al ana saka billah kai ka sanya ɗebe kewarka da Allah ka sanya ɗebe kewarka da Allah ke sa kaga haddace wani abu na Qur'ani yake da matukar amfani akwai lokacin da zai zama shine ana so ko da yaushe ma kamata ya zama ana so karanta ka ji daɗi ka samu nutsuwa abin ya burge ka wannan babban ni'ima ce to a a a faja al'ana saka billah idan mutane sun ɗebe kewa da masoyansu to kai ka sanya mai ɗebe maka kewa shine Allah ka sanya ɗebe kewarka da Allah da littafi shi da tuna shi da ambatan shi wa idza ta'arrafu ila mulukihim wa kubara'ihim idan sun nuna sanayya ga shugabanninsu da manyansu wa taqarrabu ilaihim suka kusance su liyanalu bihim al'izzata war-rif'a domin su samu buwaya da daukaka a sai yanzu wani kana taba sai ce ka san ko ni waye in ka ce shi waye kai za ka yi zakar zai faɗa maka wata tsiyar abin arziki sai ya ce maka ni kanin minista wai shi iya ƙarfin shi a ƙasar nan wai shi kanin minista ne ne ci kama ka je ka tambaya daga sadda ka yi kasan mutum da suka yi minista wani na nan bai na ce ba ne yau ya ma rasa lambar da zai kira wanda ya kamata ya dace yi kira ba ta shiga ko kuma ya kira ita ce mai ba na jinka sosai it's not reachable network problem ba na ji a trouble got this wani kuma sai ya ce maka ka san ko ni wai ni ne fa wani zan nuna maka ni ko waye eh duk ka gama nuna kai ko waye mu ba ya a nan muke so mu an rufe ka a kabari shine muke so mu jin rahoton ya ka nuna musu ce marrabo ka ce mala'ika ka san ko ni waye ka san ko ni waye kwamishina ne gwamna ne minista ne mr president ne ba duk yake ce marrabo ka a kabarin zai faɗa wannan magana ba ta faɗa ba to a lokacin da mutane suka yi ta nuna ai sun san sarakuna ai sun san manyan ƙasa ai suna da alaƙa da su da yana rubi himul izzata wa rifata domin su samu buwaya da ɗaukaka to fa ta'arraf anta ila Allah ka nuna ka san Allah ka nuna ka san Allah eh to kai wa ka sani ne kace wallahi Allah na sani banda wani gata sai shi ka faɗa har ƙwaryar zuciyarka ka yi tawassuli da haka wa tawaddad ilayhi tanal bi zalika gayata al-izzi wa rifa ka nuna soyayyarka zuwa ga Allah tanal bi zalika gayata al-izzi za ka samu kololuwar waya in ka riƙe Allah war rif'a da ɗaukaka wallahi Allah zai maka abin da bai ma wayancan ba kuma ka duba ka gani kowa a rayuwar shi yana da irin wannan za ka ga akwai wani abu da ka samu Allah ne ya nuna Allah shi akwai abin da ba za ka samu ba sai da hanya kama hanyar kai baka santa ba ma to sai kuma Allah ya koro hanyar to ka rike Allah shi zai kawo wanda zai kula da kai lokacin da Abu Zar ya rasu dab da zai rasu ya ce wa matar shi to ya rasu sai mashi wanka ta sa shi a likafani ta kai shi bakin hanya ta aji haka kawai ya ce mata su biyu to a garin a nan rabda kan hanyar sha aiko yana da suwa kawai sai mai wanka da wajen asuba aka ta kawo shi bakin hanya a cikin makara an ce ko likafa ne wata samun jabai da likafa ne kawai ta ajiye gawa ta koma cikin daki kawai ta yi zaman ta ta aje ba daɗewa sai ga tawagar su abu talata za su shigo madina ko suka ga gawa suka yi magana ta fito da ce abu zarren ne suka ce wajibi ne mu tsaya mai sallah babban sahabi ne an ce sun daga shi sai suka gani kafani a ƙasa Allah ya aiko da shi Allah ya aiko da shi ba buƙatar ka duba wata ƙasa ina aka kera wannan ya fi ƙarfin wata ƙasa Allah ya aiko da shi suka ce to ina za a rufe ta ce to ita Hussein za a rufe shi suna ɗan zagayawa bayan ɗakunan su daga cin makabari an haɗa an haƙa daidai tsawon shi runduna guda iya ido da ta yi mashi sallah wanda ya mutu daga shi sai matar shi saboda ya gama yadda da cewa Allah zai iya mashi komai dama gwargwadon yaƙinin mutum da Allah gwargwadon yadda zai sami kulawar Allah shi yasa a magabata daga wanda ba sa shan magani ba duk ciwo ba sa shan magani kuma in ka je karanta rawa sai ga sun yi shekara hamsin wasu sittin wasu saba'in wasu tamanin wasu tasa'in ko bai taɓa shan magani ba babban likitan yankin kuma shekara sittin da biyu ya mutu to wannan fikihun dai akwai fikihu shi asalin mai bada maganin mai bada da irin wanda bai shan ba a je dai jarabawa ce kawai akwai hadisi da al-Imam Bukhari ya kawo cikin kitabul kafala annabi ya ba da labarin wani mutum a cikin banu Isra'ila ya yarda da Allah dan kasuwa baya ha'inci gaskiya tsantsa yake ajewa ya ɗiba kayan shi ya tsallaka teku ya je ya tsaya sai ya ga kayan da in ya siyo ya zo da su garin su riba ruwa ruwa riba ruwa ruwa kamar yanzu a ce daga nan kawai sai ka ɗauki buhunan kabeji sai kai Legas kana jira sai ce duk buhu dubu ɗari kaga iya riba kai kuma nan kila dubu hudu ka saye shi ka biya mai goma goma aka kai kuma ka sayar ɗari ɗari ka gama sai da kabeji sai aka ce maka ga buhunan tayi dubu sha biyar biyar kuma original ya yi arha kaga ka kawo nan kam ka ce talatin talatin ashirin da biyar biyar ashirin ashirin ma ko ashirin da da gudu za a fashi to haka ta faru da shi ya ga kayan da in ya siya ya kai can zai samu riba ya kwashe kuɗin shi kaf ya sai kaya ya ce ya kamata ya ƙara kayan nan wa zai samu na Allah ya bashi bashi kawai sai ya fara bin shaguna azan ko bashi za ka nema gwargwadon bashi gwargwadon shagon da za ka bi yanzu kana neman yin rancen ɗari bakwai a za ka yi biyo layin ya rauga ma sai da rauga da ciyawa irin ta dawakin nan ɗanya dan bashin dari bakwai za su iya baka amma kana neman bashin dubu dari bakwai wanda aka kalli layin ya rauga a to kai wai to Allah kake mai izini ko wahalar da kan kake so kai ba za ka samu ba sai dai zaɓa layi na kasuwa kawai sai yabi kawai ya hango ai kaga da ka hango zaman wani kasan zai iya baka rance ko yana shiga assalamu alaikum suke sallama ya ce rance nake so cewa shaidar kai ce Allah sai kana da shaida mana yana da inda kuɗi na za su fita to waye garanto ɗinka zamininka kenan shotinka ya ce Allah ya ce ka haɗa komai nawa kake so ya ce alkwalifin miliyan ɗaya ya ce yaushe za ka kawo ya ce kasuwa ta gaba rana ya ce to shi kenan kawai ya kirga ya ba shi bai taɓa ganin shi ba sai ranar amma kaga wannan ɓangaren ba za ka yi aiki da shi ba a yanzu eh ba laifi dan ka ja aiki ne saboda can ne tsohon zamani ne yanzu aka san kana haka za ka wanku wani ma ya tashi maka wankan da ruwan batir zai maka bada zai maka da kilin ya rage maka datti mutumin nan kawai ya ɗiba kaya ya tsallaka ya je ya ci riba tun kusan sauran kwana uku kasuwa ya zo bakin tashar jirgin ruwa ba jirgi kwana biyu ba jirgi gobe ba jirgi ran kasuwa ba jirgi ga yamma ta yi to sai ce to Allah da faranci bashin nan kai na ce shaida ta ya samu gungume ya fafuke kawai ya zuba kudin a ciki alko almin ya rubuta takarda ya ce zuwa ga alhaji wani ga kudin kanan na ba Allah ya baka an sai ka tashi gaskiya zaka yi aikin Allah wa zai aikin kansilan garin nan sai kawun nan shi a kawun dai za su iya amma kai yanzu kawai a titi zai ji zo su ce wani rabin dan daya dan Allah ga jarka ta siyo mana mai a nan mun ma shi biyan da ya kace bana ta dan majalisa sai ka istikara shi ma dai ka bi a hankali bala za ka kai kai kai siyama to shi fa kan Allah bai aika ce ga kudin na ya ba Allah ya ba su shi kuma je bakin kasu tashar jirgi mutum bai zo ba ga jiragen ruwa na ta zuwa ba na garin ya ta faɗa ya ce duniya ta lalace mutum ya ce Allah ya yi cuta shi kaga a lokacin bai taba gani ba ne muku yanzu mun sha gani mun sha gani an fake da addini amma ke masu addinin ko masu addinin sun yi rukuwan hau bayan su amma da fitsari an karya masa alwala ga ciwon baya ga karyewar alwala ga sake sallah ga wanda ya mutu fitsarin ya gudu balan nasu dan masu kudinsu to yanzu da a Najeriya ta amana wannan mutumin nan kawai sai ga gungume yana ɗauka ya kai gida ya fasa kawai sai ga kuɗi ga Allah shi ma kuma sai jikin shi ya sanyi ya ƙara sallamawa Allah ba aka aiko abun ban sha'awar aka aiko shi kuma ya ba an ce a cikin magabata ibnu taymiya ya kawo kissar wannan bawan Allah in wani na bin shi bashi a Kaduna kuma yanzu wata dubu dari ya samu rafa dubu dari kawai haka zai wurga ta iska Allah wannan a kai mawa ne sai dai ya ji aljihun shi ya danyi nauyi sako ya zo daga Zariya. kaga muku yanzu ko da dutse ka hada ba za ta ba kai ka ma hada in ma za ka bar sai ka karɓi lambar wayar da kana yi kana waya kun kusa ka bashi dan hada ne da shi mun san ba za mu iya ba mu kai wannan matsayin ba to kaga ka amince da Allah ka rike shi to za ka kai makura wajen al'insi wa rifa wa kataba Umar ibn Abdul Aziz Umar dan Abdul Aziz ya yi kutuba Umar dan Abdul Aziz shine daga khalifa na bakwai ko khalifa na bakwai kenan khalifa na bakwai a cikin khalifofin daular Banu Umayya kuma shine khamisul khulafa'ir rashidi in ka cire sai na ali to sai shi a tsabar adalci ya hau mulki shekara na da hijira na da shekara casa'in da tara ya rasu hijira na da shekara ɗari da ɗaya kwata-kwata shekara biyu yi shekara biyu yi an naɗa shi mukamin ne da dabara ba idan yana so ba shi yasa an gama rufe khalifa ibn marwan kenan ibn abdul malik kai sai aka ce to jama'a khalifa ya rubuta wanda zai gaje shi yanzu a tsaya a ji sunan shugaban kasa sabon gwamna ko sabon prime minister ana buɗe takarda sai aka ga sunan Umar dan Abdulaziz ya fashe da kuka a makabartar dan nan wuri sakin da wuri ya canza aka kora talakawa security ya kama yi Mr. President kenan aka ce ga wasu dawakai can kamar guda hamsin zai hau ɗaya a raka shi gida ya ce a kawo guda ɗaya da zai hau dukkan sauran a tsayar a haɗu da kuna gidan gwamnati ya mata talakawa yi tun a makabarta ya fara yi an ce yana ga har da haɗin bakin musu aka kashe shi so da ya hana kowa sakat irin kafi gwamnan nan sun kasa samun na yadda suke su iyalan shi sai da suka zo suna mashi kuka ya sauka daga shugaban kasa a koma rayuwar da niyyar da ta fi daɗi dan tun da ya hausa ya ce ba za a sa nama ba saboda in aka sa nama gidan kowane talaka an sa nama kiran kai dade zai wahala ce to shi ma kar a sa yara su ji miya gani ba daɗi sai ba ka sauka ya ce ba ni na ba kaina ba mu ko ne yanzu ka je ka ga ka taurara an ce ka ce ko ina ga suna wannan lissafi jibin saurare saura kwana kaza wani dan siyasa ce ba abin da abin da yake tare da hankali irin lissafin nan yanzu kaga yanzu ana ƙasa da kwana ɗari uku ne ko abin ya matso yara na nan suna ta baba a mai da ni yawon shakatawa ce ne mu jilin a can kafin ku sauka don ƙila ba dole wani a sake maimaitawa. To Umar san Abdulaziz yake wata kutuba ne muhimmanci yake cewa fakala fi kutubatihi li kulli safarin zadun kowace tafiya tana da guzuri fatazawwadu li safarikum min ad-dunya ila al-akhirati bittaqwa ku yi guzuri domin tafiyar ku daga duniya zuwa lahira da me za ku yi guzurin da tsoron Allah wa kunu kaman ayana ma a'addallahu lahu min azabihi ku zama kamar wanda ya hango abinda Allah ya tanadan mace na azaba da aka ce ga wata azaba kai za a azabtar kuma ka ganta da idanka don Allah wani irin yanayi za ka shiga yanayi ne mai muni fatar ga to ku yi kwaɗayi ya jama'a ku yi kwaɗayin samun rahamar Allah watar habu ku ji tsoron Allah Allah abin a ji tsoron shi ne wala ya wala ya tsulunna alaikumul amadu kada lokaci ku ga yana da tsawo fa ta su kalbukum zukatan ku su bushe kar ka riga ta rayuwar da saura gidan mu an gani tsawon rayuwa shekara ta ma nawa kaza kaza ina kar ka rudu da yawan shekaru watan kadu li aduwikum har ku zo ku miƙa wuya ga makiyin yana nufin anan makiyin ku iblis yace ya jama'a kada ku rude da tsawon rayuwa har ku yi wa shaidan biyayya yasa kaga da kanshi ya faɗa cewa zai yaudari mutane kuma zai halakar da su da tsawon buri dogon buri wala udillannahum wala umanniyannahum yace fa inna allaha ma basata amala man la yadri domin Allah fa inna allaha lallai shi Allah ma ba saba amala man la yadari baya tsawaita burin wanda bai sani ba la'allahu la yumsi ba da isbahi bai yi wa ma ba dai kai yamma ba bayan ya ga safiya wala yusbihu ba da imsa'i bai yi wa ma ba dai ga asuba ba bayan ya ga dare yake cewa ai duk mutumin da bai san yanayi ba bai karanci bai aiki da wannan kutuba ba kenan to Allah ba zai tsawaita ko ya sa ya ci gajiyar wannan buri na shi ba ya ce wa rubba ma kana lahu kamina baina zalika ka tsaratil mauti wal manaya me yiwuwa ma kana lahu kamina yana da wani abu da Allah ya koye mashi me yiwuwa ko wani abu da Allah ya koye na mummunar kaddara ko kwa karewar kwanaki baina zalika tsakanin wannan tunani na shi ko tsakanin safiyar shi da yamman shi ko tsakanin yamman shi da safiyar shi kasaratil mau su ne gangarowa ko fitowar mutuwa wal manaya da karewar kwana wa inna ma yadma in huwa fika bin najati min azabillah abin sani mutum ɗaya ne yake samun natsuwa yana samun natsuwa ne kadai man wasika bin naja wanda ya tabbatar da kubuta min azabillah daga azabar Allah wa ahwali yawmil qiyama da kuma tsorace tsorace ranar kiyama kenan wanda ya tabbatar da cewa bai da matsala a lahira ko ba za a azabtar da shi ba a lahira to shi kadai ne a duniya ya kamata ya kwantar da hankali a ganshi ba zai zama cikin arrahabatu warragaba ba ko da yaushe ba kuma ba wanda ya san makomar shi yake cewa fa amma man la yudawi min ad-dunya kalama amma wanda baya magance raunin da ke same shi a nan duniya illa asabahu jarihun min nahiyatin ukhra face sai wani ciwon ya same shi ta wata fuskar sannan zai iya gane akwai ciwo to fa kaifa yadma in wannan mutum ya zai samu natsuwa wai shi idan reza ta yanke shi bai gane reza ta yanke ta barba da barkonu ko a taru sai sai da Allah yana hankali ga wannan mutum to kai ya za a yi kana da matsala a wannan rayuwar mai ce matsalar rashin sanin tabbacin me zai faru wai amma kai ba ka gane da matsala sai ka rasa kuɗi idan shi yake ce wannan mutumin ya za ya samu natsuwar na duniya balanta na ya samu ta lahira yake cewa a billahi ina neman tsarin Allah an amurakum bima anha anhu nafsi in umarce ku da abin da ni na hana kaina aikatawa yace a matsayin na na shugaba ina neman Allah ya tsare ni daga in faɗa abin da ku a in faɗa muku in umarce ku da abin da ni ba zan aikata ba a'a yace ba zai yi ba ba zai yi ba kaga wannan ko sahabban siyasa yake koya masu mulki in ka faɗa ka cika haka mu'awiya yana da wata siyasa yake cewa wallahi tsakanina da talaka wanda nake mulka da babu da komai na alaka tsakanin su ya gama lalacewa saura silin gashi daya ko silin zare daya ya rage ke wallahi da ban yadda ya tsinke ba idan na ja talaka suka yi mantare suka ce ranka ya daɗe ba mu yadda ba na ga da su ja zaren sassakin musu sai su koma da shi wajensu sai da ce mai kuke so abinci taki ya tsada kayan masarufi sun yi tsada ya ce duk inda zan nemo su sai na nemo su su kuma su sama daga nan naga sun sama sai ja kuma zara daga nan sai dokar kasa sai ta fara yi iyakar su wannan mutum yau ba political science ta zamani ya karanta ba amma ka duba wannan siyasa to shi ma ka duba siyasa yanzu ta umar ɗahu lazim ya ce duk abin da kuka ji na ce ku yi ku rantse da Allah ina gaban ku wajen aikata shi. Na yi maku alƙawarin har abada, ba zan umarce ku da abu ba, ni kuma in je in saba wannan abun ko da a zuci ne, kenan ba zan taɓa faɗa maku maganar yaudara ba. Kaga muku sabanin yanzu ko? Na san shekarun baya za ka ga mutum daga nan bakin titi a guje ya yi cikin gari. ta tambaye shi lafiya zai ce shugaban kasa zai fara jawabi karfe bakwai ban lura ba na nan da aka yi mutum da suka saurara an yaɗa bidiyon an yaɗa odiyon an rubuta da hausa daidai ne wani da ya gani ma sai ya wuce wurin dan ya san irin na jiya ne zan yi ban yi ba ba zan yi ba na yi ya za ɗai yanzu kashi casa'in ba su san ma mai jawabin ya kunsa ba ko ma da yawa zai ce maka bai ma so ya sani memorin ka ya cika storage din yi ba ba ba space amma na wannan jawabin da ko za ga har gudu ake yi in tun har lokacin baban gida yana cewa zai jawabi daga anan za ga an zuwa an aje rediyo rediyoyi nan kofa akwai wurin da ake aje rediyo gidan rediyon tarayya wani gwanin fassara har ya suna da ya fara da turanci shi kuma yana fassarawa da hausa yana yi da turanci yana fassarawa da hausa so help me god Allah ya taimake ni sun gama sai kaza ana ta murna kai jawabin nan yau ya yi daɗi kaga za a yi kaza za a yi kaza kuma sai ya yi sai ya yi amma yanzu ina da ya kace to lallai tun da aka kashe wani sai mun ɗauki mataki a kan rashin tsaron nan. sai ka ji shiru, to shi ya ce wallahi ba zan maku haka ba. Duk abin da na faɗa maku haka take, kalban wa kaliba, ya ce fa taksaru safakati. Ai idan na saba sai mulkin da nake ya zama mulkin asara, mana sai in yi asarar jagorantar ku da nake, wa tabdu maskanati, talauci na, ya bayyana mana gazawa ta da rasa abin da nake da bukata sai su bayyana fi yau mai layan fau fihi illa alhaqqu wasirif a ranar da ba abin da ke da amfani sai dai gaskiya da ita gaskiyar su kadai ne za su iya tabbata to sai kawo su baituka su za mu ya karshe karshe yace ya lahiyan bil manaya kad garrahu al'amalu wa anta amma qalilin sawfa tartahilu ya lahiyan ya kai mai wasa bil manaya da mutuwa kadgarra gulamalu wanda buri ya yaudara wa anta amma kalilin to ya kamata ka sani nan da dan lokaci kaɗan saufa tartahilu za ka wuce lahira eh za ka wuce saura kaɗan lissafi ne ɗan kaɗan ya ce tabgin luhuka bila zadin tukaddimu yanzu fata kake ka haɗu da waɗanda suka wuce suka tafi marzahu ba tare da wani guzuri mai kwari da ka aika da shi ba yace innal muhiffina lamma shammaru wasan ai matafiyan da basu dauki kaya a tafiyar su masu yawa ba lamma shammaru lokacin da suka shirya barin masauki don ci gaba da tafiya wasan sun kai inda suke so ba damuwa za ku tafi Legas da wani sai ka samu yar karamar jakan na da ahamata ma za a matsa sai ka wurga sai wani ya samu katuwar jaka ya goya hadda suga da garu rogo da ruwan kwalba da mineral wa zai fara isa kai to kai ka ki guzirin aikin da'a ka yi guzirin aikin sabo kuma lahira za ka kuma kayi lodin ka kuma so kake kai da wuri yace ba zai yiwu ba shine innal mukhiffina sune matafiyan da ba sa daukar kaya masu yawa yace la karkananna ila dunya wa zufrafaha karka karkata zuwa ga duniya da kyale-kyalenta fa anta min ajilid dunya satantaqil kai a magaggauciyar duniyar nan ka kusa cirata domin ita kanta duniyar ta kusa karewa kuma kafin ta kare da yawa sai sun kare a cikin da za ka mun kusa karewa kenan ya ce asbahata tarju gadan ya aji wa ba'da gadin nan wurin akwai kuskure akwai kalmar gadin wajen wa ba'da gadin da bai rubuta ba da ita ne kawai baitin zai fi kuma ma haka yake a asalin inda yake ya ce asbahata tarju gadan ka wayi gari wai fata kake ka ga gobe ya aji wanda zai zo wa ba'da gadin wai ma so kake ka ga goben gobe ba jibi kenan ya ce wa rubbadi amalin kada kana kul amalu so da dama mutumin da yake da buri wannan burin ke yaudara shi hada shababu ka kad wallat bashatatu ai ga kuruciyarka nan kyalkyalinta da ban sha'awar kuruciyarka sun kare ma ba da shai bi kalala haul wala dadal yanzu me ya biyo bayan furfurarka lala haul ko wasa ka ce za ka yi ba za ka iya ba idan ba haka ba da ka girman nan ba kafa ba kwankwaso ido bai gani a ji a saka kwallo kai ne bola kana wakiltar najeriya a wani kwamfin fifa wala ci za a yi ta yi sai ta shiga an yi yiwu sai ya rika masa haka mai faru ya yi an ci ne wallahi shi an zo na bu dishi dishi haka sai da tun giragizai ne za su wuce an kace ita ko ka ba za su baka ba dan arba'in ma ya kusa da taya bare kai ina ya ce wala jadal haka yawan jayayya akwai da zaga yana matashi fitinan ne ne wai shi bai shi tari ne bai da hakuri wata na sai ka hango shi a kwar gida zuru yara na ta zagi shi a kasa tamkawa an wuce wurin ina fitina ya ayyuha tari sai yara fana ta tsokalar tari ina gudu su ba su da kunya a'a ba mu da kunya ne ai labirin namu ne kana kaman su ma haka kai kazalika kun kuntum min qablu ko to yace kai ka kalli dan Allah da ya biyo bayan kuciya ba iya ba karfin wasa ba karfin jayayya ma zatta allulu bid dunya wa qad nasharat li ahliha sihhatan fi tayyiha idan yace ma zatta allulu wai to dan me mutum zai shagaltu bin duniya da duniya at-ta'allulu shine at-talahi wal istigalu bi shay'in ka shagaltu da wani abu ana cewa at-ta'allulu lallashi ana ta ta'allala tifla ya lallashi jinjiri to me na shagalta da duniya wa kan nasharat li ahliha sihatan alhali duniyan nan ta yaudari mutane ta shimfiɗa wa ma'abutanta lafiya ko sai ka ga ga kanan gadagau sai ka zama tashi shekara ta ashirin ba yi ciwon kai ba ya ce amma fi tsayi ha'ilan a wannan lafiyar da kake ga ta naɗo ta baka a shi akwai cututtuka a ciki wata na kwatsam sai ya buɗe sai ka dana da sabin cututtuka bakwai lokaci guda a kai ka asibiti a dawo da kai a kai ka asibiti a dawo da kai sai an samu likita maza ce me suka ba shi ne ce kai manyan likitoci goma sha ɗaya suka haɗa kai akwai consultant tara sai an zuwa maganin da aka baka sai aka duka vitamin C ne sai so da men saboda kumburar ciki me yasa suka baka ka kusa mutuwa kar ka tsare ma masu sauran shan ruwa gado ka bata wa consultant lokaci ya ta kula da gawa sai zai ci a dawo da kai a jikin shi ai alhamdulillah ba wani alhamdulillah sai su auna auna ya hasashe ya ce ran alhamis zai rasu ta ce to ran asabar ku dawo da shi ran asabar ku dawo da shi ta ji shiru sai ka ji kwanza da ce ya mutumin naka haba ai ya wuce shi kenan kai cututtuka bakwai an baka vitamin C yaro lafiyayya ma an ba shi vitamin C. To kenan kai ma lafiyayyen ne, saboda cutar ka ba ta da magani. in kuma da da kuɗi da kuɗi za ce a fita waje kuma da aka fita wajen dai ba zai san da komai ba yace wannan duniyar haka ta yi mana me yasa muke sakin jiki da duniya bayan ta shimfiɗa wa jama'ar ta lafiya amma a lafiyar da ta tuso sai ta haɗo fi tsaye ha'ilan a ciki akwai illoli cututtuka lalurori irin na yau da kullum sai mu dakata na tsore ne lokaci سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم